بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu dama haduwa a wannan masallaci na Quba a wannan yammaci na Alhamis 24 ga wannan wata na Jumada al-Akhira hijar ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 wanda a yau majalisi ne na kitabut tauhid a yau za mu tashi faɗan malam babu mina shirki an nadru li ghairillah قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك النظر لغير الله باب da yazo domin yin bayanin cewa lalle na daga shirka yin bakance ga wani Allah yin bakance ga wani Allah wanda yin bakance kamar yadda muka ji a darasin da ya gabata bakance ibada an gane ko bakance ko alkawali ko addawal kamar yadda wasu suke fada ibada abinda ke nuna cewa ibada ne Allah ya yabe masu yin bakance yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira sai Allah ya yabe su da cewa suna cika alkawali idan suka duka tunda Allah ya yabe annadr alkawali to shi ke nuna yana son shi gane ko kuma shi ke nuna alkawalin nan cika shi ibada ne shi ke nuna annazar bauta ce in ko ya kasance annazar ibada ne bauta ce to wani Allah da Allah ba su tarayya cikin bauta kenan annazar haƙƙi ne na Allah ba a haɗa Allah da wani auren zartar da shi yin annazar bakance zuwa ga wani wanda ba Allah ba shirka ce babba da za ta fitar da mutum daga bar musulunci kamar mutum ya yi bakance ga wani Allah ya ce zan yanka dabba ta danwa ne rana ta kasa ina fata mun gani ko zan yanka dabba ta ga kabarin wani na ɗora ma kaina cewa zan yanka dabba ta ga kabarin wani na ɗora ma kaina cewa zan yanka dabba ta don waliyi wani to kaga wannan shirka ce kafirci ne da zai iya cire ka daga barin musulunci ina fata mun gani saboda annazar ibada ce an gane ko in ko ka karkatar da ita zuwa ga wani wanda ba Allah ba to kamar ka bauta ma wani na wanda ba Allah ina fata mun gani shi yasa irin wannan bakancan da za a yi ga wani wanda ba Allah ba ba zai kullu ba har abada ba zai kullu kuma ba a yin kafara akan shi abin da ke wajibi ga wanda ya irin wannan bakancan na shirka shine kyakkyawar tuba ga Allah madaukakin sarki kamar rantsuwa ce da wani Allah idan mutum ya rantse da wani wanda ba Allah ba rantsuwar shi bata kullu ba kuma irin wannan rantsuwar babu kafara tattare da ita babbar kafara ta shine ka tuba ka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki sabanin bakance na saban Allah bakance na sabanin Allah an yi shi ne don wa eh kuma na amsa bakance na saban Allah an yi shi ne don wa don Allah sai dai an yi mi an saba wa Allah ya sha bamban da bakance ga wani Allah shi shirka ne idan ka yi shi bai kullu ba baya da kafara babbar kafara shi shine ka tuba zuwa ga Allah amma bakance ga Allah da saban Allah wannan ya kullu sai dai ba za ka zartar da shi ba ina fatan kuna gane anya bari mu maimaita bakance zuwa gonin Allah menene saboda me zama to shirka saboda bakance menene ibada ne in ku bakance ya kasance ibada ne haƙƙi ne nawa na Allah ba a haɗa shi da wani wurin ya ce to duk wanda ya bakance na shirka ya ce na ɗora ma kaina cewa zan yi mawana yankan dabba ko zan yi azumin kwana uku don waliyuwa ne ya ƙulla bakance ko bai ƙulla ba to wannan bakancin shirka ne irin wannan bakancen idan ka yi sa ka fara shi shine ka yi mai ka tuba zuwa ga Allah game da wannan shirkar da kake kamar ta sabanin bakancan da za ka yi don Allah cikin saban Allah ina fata kun gani na dokar makai na alkawari har ga Allah idan na samu aikin duwan ko na samu aikin birgad zan yi azumin kwana uku bakance ne kuma bakance ba ne don wa aka yi shi amma aikin da kake nufi mene ne hukumci shi halal ba dalili dalili asali abinda shahiduwan da burgat babu su ya shara musulunci babu su ba su dace ba ina fata mun gani amma idan aka duba maslahar ƙasa da kasancewa ƙasa ta ja baya ta ɓangaren tattalin arzikin ƙasa akwai ci baya sosai a ciki wasu malamai suka ce za a iya yi da nufin a tallafa ma ƙasa a iya sayan magungunan da za a iya tallafa ma maras lafiya a iya gyaran hanyoyin da za ku bi ku ji daɗin tafiya a iya biya ma 'ya'yanku makaranta da tanada musu da za su karatu da zai amfani su amma in ƙasa ba ta wadatan haka duk tana da wannan ko akwai hanyoyin da za a iya yin wannan bai dace ba yi wannan to barin bar mas'alar duwan ko wagga mu ɗauko ta mas'ala bayyananna na ɗauki alkawari har ga Allah na ɗauken Allah alƙawali zan sha giya ranar litinin kai bakance ko ba kai ba ya kullu ko bai kullu ba ya kullu sai dai za a zartar da shi ko za a zartar da shi ba za a zartar me yasa ba za a zartar da shi ba bakance ne da saban Allah to amma tun da ya kullu a madadin shi za ka yi kafara ta rantsuwa ba za ka zartar da shi ba amma za ka yi ne kafara ta rantsuwa amma in bakance na kafirci ne ko shirka baya kulluwa ko ba a mashi kafara sai tuba ina fatan mun gani kamar rantsuwa ce rantsuwa da wani Allah shirka idan ka rantse da wani Allah ka yi kafara shi shine ne ka tuba ina fata mun gani ka fara shi ne kai ne ka tuba ko kuma ka rantse da Allah akan abin da ke haramun ne nafsu shi rantsuwar ta kullu amma ba za ka zartar da wancan abin ba sai kai ne ka fara rantsuwa a madadin ina fata mun gani yawa wannan shine abin lura shine malaci babu min shirki an-nadhru li ghayrillah wannan babin zai yi bayani min wannan min littabi'id yana daga shirka ba wai shi bane shirka gaba daya wani bangare ne na shirka yin bakance zuwa ga wani Allah wanda ana yin bakance na shirka kafirci kenan وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيعا su mutanen kirki na daga cikin sufofinsu yufuna bin nadri suna cika alkawali idan suka luka idan suka yi bakance tsakankaninsu da ubangiji su suna zartar da shi ina fata mun gani kenan kaga tunda Allah ya yabe su da cewa suna cika bakance wannan yana nuna bakance bauta ce ibada ce kuma Allah yana santa shi yasa ibnu taymiyyah rahimahullahu yace abinda ake nihi da ibada suna ne gamamme ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu من الأعمال والأقوال ومن الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إبادة sunane da ya game dukkan abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi na daga maganguna ko ayyuka na bayyane ko kuma na ɓoye kaga annazar yana ciki tunda ko annazar ibada ce bai halatta ba a sarrafa shi zuwa ga wani Allah yin shiga Allah shi kadai bauta ne kadai ta Allah ne sarrafa shi zuwa ga wani wanda ba Allah ba shirka ne yi Allah kishi ne Allah da tabi wa qawlihi wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lam da fada Allah madaukakin sarki da yace wa ma anfaqtum min nafaqa duk abinda kuka ciyar da duk abinda kuka ciyar na ciyarwa aw nadartum min nadrin ko abin da kuka yi bakance na daga bakance na daga yin bakance fa inna Allah ya alamo to lalle Allah ya san da shi bi mana zai muku sakamako akan shi zai ba ku lada akan wannan aiki da kuka aikata dukkan aikin ku da aka rattaba mushi ba da lada wanda ba da ladan nan zai zamantowa sakamakon shigarka aljanna da tsirarka da shiga wuta wannan aikin bauta ne ibada ne Allah na san shi to ba a yin shi zuwa gawa zuwa gawa wannan dalilan biyu su kadai suna nuna cewa annazar ibada ne ba a karkata bakanci zuwa gonar Allah wa fi sahih ya zo a cikin as-sahih wannan tabirin da malam yayi nan dole zaman to ya kasance malam ko yana nihin sahih bukhari ko yana nihin sahih muslim ko ko yana nihin ingantaccen hadisi amma na mustalah na mutanen yanzu idan aka ce as-sahih farkon abin da yake fara hange shine sahihul bukhari na imam bukhari amma nan malai na nihin ya zo a ingantaccen hadisi an aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala من نذر أن يطيع الله فلا يطيع فليطيعه من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه حديثي دقاء أمنا عائشة ألا يرددئت للي من زال الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يجي من نذر دون ديبا كانشي أزام كانسا شيوا أن يطيع الله زي ما ألا بيئيا فليطيعه تيم ألا بيئيا ya zartar da shi ya cika alkawalin da ya ɗauka tsakankanin shi da Allah ina fatan mun gane duk wanda ya ɗauki alkawali ya yi bakance tsakankanin shi da ubangiji na cewa zai ma Allah ɗa'a to ya yi ɗa'an nan sawa'un sallah ce azumi ne sadaka ce da abubuwa da ke kama da haka daga cikin ababen da yake ɗa'a ne sai ka ɗora ma kanka to ka zartar da shi ina fata mun gaya wa man nadhara an ya'si an ya'si Allah fala ya'si duk wanda ya bakancan zai saba ma Allah to kare saba mishi kare saba mishi ina fata mun gane kaga bakancan zai kullu amma ba a zartar da shi a madadin kulluwar shi da yayi sai ayi mi kafaratul yamin ayi kafara ta wanda ya rantsuwa ina fata mun gani malice fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko alwafa'i bin nadar ko wujubul wafa'i bin nadri mas'ala ta farko wajabcin cika bakance wajabci na cika bakance الثانية مسألة تبيو إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك إذن يتبت شيوى شيبا كان شي إبادة شي قال تو كرك تاشزوا قون واندبا ألا بشركة الثالثة مسألة أكو أن أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به lalle ba kance na sabon Allah bai halatta ba a zartar da shi ko a cika shi wannan shine karshen wannan babu qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu babun min ash-shirki al-isti'adatu bi ghayrillah babin da ya zo yi bayani game da cewa na daga shirka alisti'azatu bi ghairillah neman tsari da wani wanda ba Allah neman tsari ga wani wanda ba Allah yana wannan babu kamar wanda ya gabace shi ne zai bayani game da cewa lalle neman tsari ga wani wanda ba Allah ba shirka sai dai abin lura faɗarsa min shirki al-isti'adatu bi ghairillah laysa ala itlaqihi ba wai akan sake ba gaba daya saboda al-isti'aza ta kasu kashi biyu ta kasu kashi nawa kashi biyu kahin mu shiga bayanin kashe-kashenta menene al-isti'aza me ake nihi al-isti'aza me ake nihi da ita abinda ake nihi da al-isti'aza shine talabul iyaz neman tsari a kare ka daga wani shirin da kake jin tsoro zai cin maka gane ko a amintar da kai game da wani abin da ke baka tsoro ya fi ƙarfinka shi ne alistiafa neman tsari neman tsari ibada ne babu mai tsarewa ya kare ka daga abin da kake jin tsoro ya amintar da kai saiwa sai Allah shi kare kenan abin da ake nihi nan neman tsari cikin neman tsari a wurin wani wanda ba Allah ba a cikin irin ababen da wanda ka nemi tsari wurin shi bai iya kare ka daga barin shi bai iya kare ka daga wannan abin da kake neman tsari wurin shi wannan lokacin ya zama kenan shirka babba da za ta cire ka daga bar musulunci kenan ashe sai mu fahimci cewa neman tsari a wurin wani halitta wanda ba Allah ba cikin irin abin da wannan da ka nemi tsarin shi zai iya tsare ka game da wannan abu menene kenan jaiz ne ya halatta ya halatta kenan ba din neman tsari bane shirka akwai neman tsarin da menene halal ne ya halatta kai ina fata mun gani wani neman tsabi bai na shirka da kafirci neman tsari wanda zai kasancewa a matsayin shirka da kafirci shine neman tsarin wani wanda ba Allah ba a cikin irin abin da ka nemi tsarin nan gare shi ba iya ba iya kare ka game da bar wannan to wannan lokacin kai me kenan kai shirka babba Allah ya kiyashe mu kuma ya kare mu وقول الله تعالى فدأ الله مدوككين سركي وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه كان رجال من الإنس للي كسنشي وسو مزاجي من الإنس دقشكم متاني ya'uduna bi rijalin min aljin sai kasance suna neman tsari suna neman amuntuwa da wasu mazaje min aljin daga cikin aljanu fazaduhum rahaqa sai aljanun suka dada musu cutarwa suka dada firgitar da su wannan aya sababin sabkatta shine mutanen jahiliya kayan zuwan musulunci idan suna kan fatauci ko suka sabka wani masabki sai su nemi tsarin aljanun wurin ya tsare shi su daga wawayen yaran shi ko mabiyan shi ko mutanen shi idan sun sabka masabki su ce na'udhu bi sayyidi hadha alwadi min sufaha'i qaumihi muna neman tsari daga jagoran wannan kwarin ko wannan masabkin daga wawayen yaransa kasu musu ne kenan kasu cutar da su yanzu sun nemi tsari gawa ga aljani sun nemi tsari ga wani wanda ba Allah wanda irin wannan neman tsar menene shirka ne kafirci ina fata mun gani ƙarshe ma sai suka samu sunkuyin abin da suke nema ba aminci suke nema ba fazaduhun rahaka sai suka daɗa cutar da su suka daɗa firgitar da su ina fata mun gani yanan kaga wannan ayat tana nuna mana lalle wasu daga cikin mutane sun kasance suna neman tsarin wasu mazaje daga cikin aljanna wasu mazaje daga cikin mutane suna neman tsarin wasu mazaje daga cikin aljanna da ke nuna a shirya cin aljannan ma akwai mi maza akwai akwai mata akwai maza akwai mata a nan za mu gane cewa ashe roƙon wani wanda ba Allah ba ko neman tsarin wani daga cikin halittun Allah wanda ba Allah ba cikin irin abin da babu wanda iya shi sai Allah mine ne shirka bai halatta ba ka nemi tsarin aljani ko ka nemi tsarin wani waliyi daga cikin waliyan Allah ko ka je wurin kabarin wani kana neman ya tsare ka ko ya kare ka ina fata mun gani wa an khawlata binti hakim radiyallahu anha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم عن كربو حديث لك خولة بنت حكيم رضي الله عنها ألا رليت قالت تجد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناجي منظر الله إرادة منك الله ستبت أغريشي يقول يناتيو من نزل منزلا دوان دي سوكا أوان مصبكي فقال سيتي أعوذ بكلمات الله التامات إنا نيمن تريد كلمومن الله تامات شككو min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ya halitta lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi dhalik babu wani abin da zai cutar da shi har sai ya bar wannan masarkin da ya sauka a cikin shi rawahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi kaga duk wanda ya sabka a masabki faɗarsa man nazala manzilan wanda ya sabka a masabki ya shafi dukkan masabkin da ka sauka a kai masabkin da za ka ɗauki lokaci mai tsawo ne a wurin ko wani masabki ne da za ka sauka ka wuce don wata bukata dawwamamman wurin da za ka daɗe ne ko wurin da za ka ɗan jima ka yi bukatunka ne ka wuce saboda faɗarsa man nazala manzilan na kira ce ita kuma na kira idan ta zo a jerin zancen da sharaɗi ne tana fa'idantar da duka kowane irin wuri النكرة في سياق الشرط تفيد العموم an gane ko nakira idan ta zo cikin jerin zancen da shari'i ne a ciki to tana fa'idantar da duka masabkin wanda zaka dawwama ne har abada ko masabkin da zaka dan tsaya ne kai bukatun ka wuce an gane ko to idan ya sabka wannan masabkin sai ya fada yana mai cewa ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku nan da Allah ne matsari ko da kalmomin Allah eh ya halatta saboda me aiwa barakallahu fi neman tsari da kalmomin Allah kamar neman tsari ne da me da sifofin Allah ya halatta ina fata mun gani ya sauka masabge ce ina neman tsari da kalmomin Allah ta mat cikakku wanda cikakkun kalmomin Allah cikakku ne watan kalmatu rabbika sidqan wa adla saboda sun kunshi gaskiya a ciki kuma sun kunshi adalci a cikin kalmomin Allah min sharri ma khalaq ya tsare ne daga sharrin abin da ya halitta daga cikin masu sharri kenan dan ba duk abin da Allah ya halitta bane ba ke dauke da sharri shi yasa halittun Allah za ka iya kasa su kashi uku na farko sharri tsantsa halittu ne amma sharri ne tsantsa cikinsu misalin iblis la'anatullahi alaihi sharri ne tsantsa an gane ku misalin wutar jahannama Allah kare mu daga ita sharri ne tsantsa na fata mun gane kaso na biyu alkhairi tsantsa kama aljanna Allah samu daga cikinsu masu shigarta alkhairi ne tsantsa annabawa alkhairi ne tsantsa mala'ikun Allah ma alkhairi ne tsantsa da makamantan haka sannan akwai halittun da akwai alkhairi tattare da su akwai shari tattare da su kenan sauran gama garin halittar da haka suke akwai shari tattare da su kuma akwai alkhairi tattare da su tunan kana neman tsarin Allah ne daga halittun da ke mi da ke ɗauke da sharri sawa'un mutane ne ko alshanu ne ina fata mun gani yana ka nemi tsari ga Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki daga sharrin masu sharri daga cin halittun Allah maɗaukakin sarki annabi ce lam ya shay'un ba abin da zai cutar da shi nan ma lam ya zurruhu shay'un nan ma kaga na kira ce fi siyaƙi annafi tufidul umum na kira ce lam ya zurruhu shay'un na kira ce ta zo a jerin zanen da korewa aka yi to tana fa'idantar da duka bi ma'ana babu abin da zai cutar da shi daga cikin ababen da ke da shari sa'un cikin aljanu ko cikin mutane duk wata halittar da ke da cuta to ba za ta cutar da shi ba Allah zai kare shi daga wannan cutar ba za ta shafe shi komi min sharri ma khalaqa ka ce ko min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da Allah ya halitta daga cikin ababen da suke da sharri mutane aljanu dabbobi mutane suna da shari suna da alkhairi aljanu suna da shari suna da alkhairi dabbobi ma suna da ni shari suna da alkhairi ka nemi tsarin Allah daga dukkan abin da yake da ni sharrin mutane qul a'udhu bi rabbi bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas ko qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati في العقد ومن شر حاسد إذا حسد متانيك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نفت من قال تباع بند زي تشوتد كي جاء النبي حتى يرتحل من منزله ذلك هسياتاش لقوان لما سوك الناس باع بند زي تشوتد كافرنا akwai wasu hadisai da wasu malaman bid'a suka dogara da su wurin halatta neman tsari ga wani wanda ba Allah wurin halatta neman tsari ga wani wanda ba Allah hadisan sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai al'adar dan bid'a da ɗabi'ar dan bid'a kullum yakan karkata wuyan nassi domin ya cimma burin shi biya bukatar shi ya karkata wuyan nassi ya ba da ma'anar da shi yake so ta fito ko da dai nassin ba ita yake nihi ba ko ko ya kasance nassin yana da fuska biyu akwai fuskar da ita ce mafi inganci daga cikin fuskokin guda biyu ko fuskar lalace fuskar mafi kyau ce sai ya ɗauki lala don biyan bukatun shi dan na ji ɗaya daga cikin 'yan bida a garin gama wanda ya shahara da yin wa'azi a wancan radiyon da ya shahara da tara 'yan bida a cikin shi yana da awa haka hadisi na farko daga cikin hadisan hadisin da ya tabbata a cikin sahihin muslim kenan ingantacce ne hadisin jabir hadisin jabir ga abin da yake cewa annam ra'atan min bani makhzum saraqat koko kafin wannan ga hadisin da ya fi wancan fitarwa fili hadisin abi mas'ud annahu kana yadribu gulamahu ya kasance yana ba yaransa kashi bawansa kenan da ya saya ko kuma aka ba su shi ne bawansa ne da ya mallaka yana ba sa kashi faja'ala yaqulu a'udhu billah sai ba mai dinga cewa ina neman tsarin Allah ina neman tsarin Allah yana taba bawan kashi faja'ala yadribuhu shi kuma ya ci gaba yana ba sa kashi fa qala sai ya ce a'udhu bi rasulillah ina neman tsari da manzon Allah fatarakahu sai ya kyalisa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da mace Allah subhanahu wa gare shi sai ya ce wallahi na rantsi da Allah lallahu aqdaru alayka minka alayhi Allah ya fi iko a kanka saboda ikonka a kan shi bi mana manzala bai so bai shi daɗin abin da ya masa mana kashi da ke ta masa to kaga zahirin hadisin gashi wannan bawan ya ce mi a'udhu bi rasulillah bayan ya ce mi a'udhu billah imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yace mai yiwuwa lokacin da yake bugonsa bai ji faɗarsa ba a uzubillah saboda tsananin fushi da yake cike yana ta bashi kashi bai ji ya ce a uzubillah sau da inda ya ji ya ce a uzubillah da zai bar shi don haƙƙin Allah in suka haɗu da misali a haɗa ka da Allah ya kamata ka zartar tun gabanin a haɗa ka da manzan Allah misali ina fata mun gane haƙƙin Allah shine kololo shine sama ko imam an-nawawi ce watakila bai shi ma isti'aza shi ta farko sai ci gaba da bashi kashi da yace a'udhu bi rasulillah sai ya farga cewa annabi na nan kusa sai ya kyale shi yanzu shi da ya nemi tsari da ya nemi tsari tsarin na biyu da annabi annabi yana nan yana jin shi ya iya hana bige shi gashi ma ya hana ya tsawata to cikin nan ina halaccin roƙon wani Allah wanda suke nufa akwai shi ko kai ne yanzu wani kama kai na baka shi ka gauni shi da Allah kare ni daga wannan tsare ni daga wannan dan ta'adda sai tsare ka kai shirka da Allah wanda ka nemi tsarin yana nan kuma ya iya tsare ka ya tsare ka me yana shirka a ciki ya nemi tsari da manzon Allah annabin na nan kuma ya tsare shi menene na shirka a ciki menene na halaccin kuma kiran wani Allah annabi na nan yana ji shi yasa annabi ya ce wallahi lallahu aqdaru alayka minka alayhi nan take ku sai yan tashi ma daga yawan ce mishi ka zama da je kai shaɗin gaban ka ya fita daga tashin kangin bauta yanzu nan ciki akwai halaccin neman tsarin wani Allah kullum yan bida abinda ba su gane wa shi hadisan ga shekara dubu da wuce wasu kayan su iso a gare mu nagartattun mutane wanda suka fi mu fahimta addini da takawa da tsoron Allah sabbi ta kamar na hadisan sun san su sun fahimce su sun yi aiki da su ka gaya mana ɗaya daga cikin magabata na kwarai da ya fahimci cewa ana kiran wani Allah ko ana neman tsari da wani Allah karkashin wannan hadisan akwai in akwai su kawo wane ne abin da kawai za a iya fahimta ƙarshen wannan hadisin kenan neman tsari kala biyu ne neman tsarin wani Allah cikin irin abin da ya iya tsare ka daga barin wannan abin a yanayin da yana nan yana tare da kai yana jin ka yana ganin ka ya halatta ba nufi ciki ina fata mun gane amma da za ka neman tsarin annabi a yau kasancewa annabi baya baya tare da kai ka neme shi tsarin wani abu ka yi kenan ka yi shirka a wannan sahabin yana nan ga annabi yana gani wannan shi ne kawai sannan hadisi na biyu hadisin aisha wanda ya zo cikin almusnad na imam ahmad قالت aisha take cewa بعثت صفية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صفية تاتور من زعل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبنتي صفية تاتور موا إيه تاتور من زعل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبنتي قد صنعته له wanda abincin ta yi tanadin shi ne ta yi tattalin shi don manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa huwa indi alhalin shi kuma manzan Allah a wannan yanayin yana wurina bi ma'ana kwana na ne rana ta ce sai safiya ta yi tuwo kuma ta turo ma manzan Allah Aisha ta ce falamma ra'aytul jariyata lokacin da na ga yarinyar da ta taho da abincin za ta kawo manzan Allah a yini na a ɗaki na a kwana na ta ce a hadatni ri'idatun hatta staƙallani afkalu ta ce kawai sai zanzana ta kama ni har sai da ta bayyana a jikina sosai saboda haushi da jin zafi da kishi irin na mata ta ce fadarabtul kas'a sai na bigi wannan kaskon da aka zuma mu annabi abinci ciki faramaitu biha ne jifa da shi qalat aisha tace fa nazartu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai fa nazara ilayya ashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya dibe ni a wannan lokacin tace sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya dube ni ya kalle ni akan abin da nayi kenan فعرفت الغضب في وجهه عائشة tace sai na fuskanci haushi da fusata a cikin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bimana bai ji dadin abin da ta aikata ba fa qultu sai Aisha tace sai na ce a'udhu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yal'anani ina neman tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kayyala anini kai ya tsine min ya min addu'a da za ta sa a kurin daga bar rahmar Allah اليوم أو النين qalat sai ta ce qala wa aula sai annabi ya ce ku hakan shi ya dace da ki akan abin da kika aikata bi ma'ana hakan ya dace da ki a miki addu'a akan abin da kika aikata qalat sai aisha ta ce qultu sai na ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kafaratuhu ya rasulullah to menene kafara abin da na aikata ya manzo Allah me zani yi a madadin abin da na aikata ya kankare wannan aiki da nayi qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita ta'amun ka ta'amiha abinci kamar abincin na darje ka zubar wa ina'un ka ina'iha sannan kuma kwano kamar kwananta da kika karya bi ma'ana sai ta yi mikin sai ta ramu abincin da kwana to abin nura cikin hadisin da suke makalima akan halaccin kiran manzon Allah a yau ko neman tsarin annabi a yau faɗatta a'udhu bi rasulillah shi wancan dan bid'an da ya kawo daidai nan ma bai kawo lafazin an yal'anani ba sai shiru daga nan yace ga Aisha ta ce a'udhu bi rasulillah ina neman tsarin manzon Allah abin zahiri yake Aisha ta ce ina neman tsarin ka annabi karka la'ance ni bai fito fili ba ya fito fili karka mana addu'a mumuna akai karka mana addu'a ta tsinuwa gawata ne matsari zai iya tsare ta kai yayi addu'a zai iya danga shi bai yi ba sai ya ce kin ko cancanci haka amma ƙarshe bai yi ba saboda jin kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rahama ta shi da ta ga bai yi bai addu'a ba bai ce komai ba amma ransa ya ɓaci sai ta ce to menene zan yi a madadin wannan aikin da nayi annabi ya ce abinci irin nata kwano irin nata kirama mata na ce ka yanzu na a cikin nan annabin na nan ko ba nan ya ji ta ko bai ji ta ba ya tsare ta daga mata addu'a mai muna ko bai tsare ta ba don saboda mi bai yi ba to anan za ka tsinci cewa ya halatta a nemi tsar maza Allah a yau in akwai wani malami daga cikin malamai da suka gabata wanda suka san Allah da tsoron Allah da zuri da takawa na farko da suka yi kuwa fahimta addini ka kama na fahimta shi da ya ce ya halatta a kira annabi in baya nan da neman tsiri ka kawo wannan shine shirme da hayaniya ta 'yan bida ɗaukan nusus da karkata su da ba su ta ma'anar da ba ta ɗauka ko ku ta iya ɗaukar ta amma ba ita ake nufa ba ina fata mun gani sannan a ƙarshe ma hadisin da ke cin sahih muslim da nasu in kawo karan farko hadisin jabir zai fito mana da abin fili cewa a iya neman tsarin a iya neman tsari ga wani Allah cikin irin abin da wannan ya iya da hadisin jabir yake cewa annan mar'atan min bani makhzum wata mata daga cikin kabilar banu makhzum sarakat ta yi sata fa utiya biha annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai aka zo da ita a wurin manzo Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi fa'azat bi ummi salama sai ta nemi tsari da ummi salama kar a yi mi kenan kar a mata hajji ki tsare ni ummi salama gyara ka a mana hajji ne ta yi laifi ga ta an kawo ta wurin manzo Allah manzo Allah zartar mata da wannan hukuncin zai amma sai take na matsari dawa da ummi salama zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matan manzo Allah tsira da mace Allah subhanahu wa gare shi fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace wallahi na rantsi da Allah law kanat fatimatu laqata'tu yadaha da a ce fatima ce ma yar sa kenan ko yace da na yanke mata hannu bi ma'ana wannan neman tsarin da zaki a wurin ta ba zai ma ba kenan ba zai amfani ba ba wani wanda zai tsare wani wurin zartar masa da hukuncin Allah ina fata mun gani annabi ya ce mata da fatima ce da na yanke mata hannunta ai kun san matsayin fatima a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda yake santa da yadda yake kaunarta ya nuna ma wani bangaren jikin shi ce ta fatima bad'atun minni amma ce da ita ce tai na na yanke mata hannu fa quti'at sai aka yanke mata hannu an gane ko haka wannan yana nuna mi ashe ka iya neman tsari ga wani wanda ba Allah ba cikin irin abin da shi wanda ka nemi tsari a wurin shi yayi mi ya iya yi shi gashi nan ta nemi tsarewar ummu salama ba abin da ya hana annabi barta sai dan taimi ta taka dokar ubangiji kuma ga abin da Allah ya ci game da wanda ya yi sata yi a yanke masa hannu a takaice dai kenan ba a neman tsari ga wani wanda ba Allah ba a neman tsari ga wani wanda ba Allah ba sai fa cikin irin abin da wannan nan da ka kira ya iya yin shi alhalin yana nan yana jinka kuma ya iya maka maganin wannan abu ina fata mun gani fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayatul jin fasara da tafsiri na wannan aya ta cikin suratul jin ko wanda mun rige mun ji fasara ta da bayanin الثانية مسألة تبيو كونه من الشرك kasancewa kiran wani wanda ba Allah ko neman tsarin wani wanda ba Allah ba yana daga shirka sai dai muka ce amma neman tsari ga wani wanda ba Allah ba cikin irin abinda cikin irin abinda yake da ikon yi shi ba shirka ba ne ja'izi ne yaushe yake zamantowa shirka kiran wani wanda ba Allah ba cikin irin abin da babu wanda zai maka shi sewa neman tsari ga wani wanda ba Allah ba cikin irin abin da babu wanda iya tsari ka ga wannan abin sewa sai Allah ko kuma neman tsari ga wani wanda ba Allah ba cikin irin abin da ya iya tsare ka game da sharrin shi sai kasance baya nan baya jinka shi ma menene shirka barakallahu fi الثالثة مسألة أوكو الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك كف حجة دون حديث على ذلك أكن هكا كف حجة الاستدلال على ذلك بالحديث كف حجة أكن هكا بالحديث ده حديث النبي لأن العلماء سبو دمالمين يستدلون به على أن, الكل... أن كلمات الله غير مخلوقة سنة كفا هجة دوانا حديث أكن شوى للي كلمو من الله باهلتا بنيبا و كلمو من الله باهلتا بنيبا قالوا سكتي لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك saboda neman tsari da abin halitta ko neman tsari da halitta menene ne shirka ne kenan shi ke nuna kalimatullah ba halitta ba ne ba ganganin Allah gaba ɗaya menene siffa ce daga cin siffofin shi ba halitta ba ne ya halatta ka nemi tsari da su inda ku halittu ne da ya kasance kai ne kenan kai shirka saboda neman tsari da halitta menene shirka الرابعة مسألة تهدو فضيلة هذا الدعاء فللونا الدعاء مع اختصارها تاردة شوى تكأيت التاج فللونا الدعاء كسن شوى كما يتمي جيجي تكأيت الدعاء لا فللن نسكي duk wanda ya sabka wani masabki kan hanya yake a cikin bulaguro ne a kowane irin yanayi ne ya sabka wani masabki masaukin sabon gida ne dawwama za ya rayu a ciki wani wuri ne ya sauka yana mai wucewa gidan mota ne ina ne sai ya karanta wannan addu'a annabi ce ba abin da zai cutar da shi har sai ya bar wurin ga ta takaitatta tana kwashe da mi dimbin fa'ida shi ne ma da ya ce fadilatu hada du'a ma akhtisarihi falala wannan addu'a tare da takaituwa wannan addu'a shi ne a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق الرابعة مسألة هدكو آه الخامسة مسألة بير أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك matsala ta biyar kasantuwa abu a iya samun amfani na duniya ta hanyarsa ta hanyar ya kare ka daga sharri ko ya sha maka amfani baya nuna cewa wannan abin ba shirka ba ne ba ina fata mun gane mas'ala ce mai amfanin gaske ka'ida ce mai kyau kasancewa wannan abin yana jawo amfani ko yana kare sharri bai nuna halaccinsa bi ma'ana amfanin abu da cin ribarsa bai nuna mi bai nuna halaccinsa in ka iya neman tsari da aljanu da shaɗannu sai suka kare ka cutar ba ta same ka wannan bai nuna cewa baka fada cikin shirka saboda ka samu amfanin bai mana amfanin da ka samu cewa abin yayi bai nuna halacci wannan da dama an yaudari wasu wanda suka yi imani da malaman tsubu sai ce abin nan fa yanayi inda ba gaskiya bane ba ya kamata yi kare to yin sa bai nuna halaccinsa shine abin lura kawai dan yayi bai nuna mi ya halatta ka iya kai abu mai amfani kuma ƙarshe menene sabon Allah ne Allah bai yarda da shi ka iya yanzu kama wani dan bid'a ko wani shugaba ko wani sarki ka mai sujada wa yake mai sujada sai ka mai sujada dan girma ba shi ƙarshe sai ya baka kuɗi ko ya baka gida ko ya maka wani kyauta mai girma ka samu amfani ko baka samu amfani ba to amfanin da ka samu shi ke nuna halatta abin da kai bai nuna shi yasa samun amfani bai nuna halaccin abu yanzu da wannan bid'a zai tsara maka wasu azkaru wanda ba su da alaka da shari'a wani shirme da hayaniya sai kashi kai kuma kaga bukata ta biya ya gaya maka wasu sunayen abubuwa sai bukata ta biya ko kai ta ambatan sunan wata mota shahararra da aka sani kai ta kiran sunanta ko sai bukata ta biya kaga samun biyan bukatarka da cikuwar burinka bai nuna halaccin abinda ka aikata shi yasa ba a nuna samun amfanin ba shi ba ne mahangar me mahangar halaccin abin ko rushin halaccin shi shi ne kayi da dama da ya kawo kyan ina ga lokaci yana za mu dakata muna faɗa daidai allah ba mu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da shi allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi